الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا يمتنا الخميس sha hudu ga wannan wata na zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu na kitabu tauhid kalkashin sharhin alkaulus sadid satin da ya gabata mun yi babi na falalan tauhidi yau za mu tashi babu man haƙaƙa tauhid da halal jannata bi ghairi hisab babin da ya zo domin yin bayani game da wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba me ake nihi da tabbatar da tauhidi me ake nihi da tabbatar da tauhidi idan aka ce tabbatar da tauhidi shine tahqiquhu wa takhlisuhu wa tasfiyatuhu min shawa'ib ash-shirki wal bid'i wal ma'asi shine tabbatar da tauhidi da tsaftace sa game da ƙurar shirka da bid'a da sabon Allah shine tabbatar da tauhidi ke shi yasa malam ya fada ya fara da fada Allah madaukin sarki yace wa qaulullahi ta'ala ko wa qaulillahi ta'ala dan kowace fuska kaga dama ka iya farawa da ita in ka ce wa qaulullahi ta'ala to a wannan babin duk inda ka zo da akan irin wannan lafazin sai ka ce wa qaulullahi amma idan ka fara da wa qaulillahi ta'ala to kuma a dukkan babin idan ka zo da gaba mai irin wannan sai ka ce wa qaulillahi ta'ala malai ce wa qaulullahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen lalle annabi ibrahim kana ummatan ya kasance ummatan al'umma ne abinda ake nihi da umma kudwatan abun koyi wa imaman jagora mu'alliman lil khair mai koyar da alkhairi an gane ko annabi ibrahim ya samu haka ne kam saboda cikar tauhidin shi da kamalarsa a makamin haƙuri da yaƙini wanda haƙuri da yaƙini wannan sufofin guda biyu su ne da su ake gadar jagoranci a addini haƙuri da kuma yaƙini duk wanda ya sufanta da sufofin nan guda biyu na haƙuri da imani to zai cimma gurin shi a rayuwa kuma zai kasance jagora a addini kamar yadda Allah maɗaukin sarki nan ya yi ba annabi Ibrahim kasancewa shi umma jagora abun koyi mai koyar da alkhairi saboda Nabi Ibrahim ya samu sufufin nan guda biyu na yaƙini da kuma haƙuri. Qanitan lillahi hanifan ya kasance mai dimantacciyar da'a ne ga Allah maɗaukakin sarki shine qanitan. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace al-qunutu dawamu ta'a abinda ake ce mu al-qunut shine dimanta yin da'a ga Allah maɗaukakin sarki. Da zamanto ka dimanci yin da'a ba wata rana ba a ga ka kauce ko mafi yawan lokuta a ga ka kauce kai dai ka dimanci yin da'a ga Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane shine abin da yake nihi da alqur'ani annabi ibrahim ya kasance qanitan mutum ne halin kasancewa shi mai dimantacciyar da'a ga Allah madaukakin sarki hanifan mai karkace ma duk wani addini wanda ba Allah ba ya fuskanci Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai walam ya kuminal mushrikin da ɗai bai kasance ba cikin masu yin shirka Allah ji ƙanshi ko kuma salatullahi wasalamu alai wa ƙala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun wanda kuma su game da Ubangijinsu la yi shirikuna ba sa yin shirka ga Allah maɗaukakin sarki. Ina fata mun gani. Kaga Allah ya sifanta annabi Ibrahima da sifofi guda hudu a cikin ayar da ta gabata. Aya ta farko Allah ya sifanta shi kasancewa shi umma jagora abin koyi. abu na biyu Allah ya siffanta shi da kasancewa shi kanitan mai dimantacciyar da'a abu na uku Allah ya siffanta shi kasancewa shi hanifan wanda hanif shine mai fuskanta Allah maɗaukakin sarki mai karkace ma duk wani abu wanda ba Allah ba sannan abu na hudu sai Allah ya siffanta shi kasancewa shi ma kana minal mushrikin da ɗaya bai kasance ba cikin masu yin shirka sannan aya ta biyu Allah maɗaukakin sarki sai ya bi masu imani na daga cikin sufofinsu su ne wallazi na gumbi rabbihim la yushrikun masoyan Allah waliyai da gaske su ne wanda ba sa yin shirka da Allah maɗaukakin sarki an Husayn bin Abdurrahman qala كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعب قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة an karbo hadisi daga Husayn bin Abdurrahman qala yace kuntu inda Sa'id bin Jubair na kasance ina wurin Sa'id ibn Jubair فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة sai Sa'id ya ce musu wanne daga cikin ku ne ya ga الكوكب الذي انقض البارحة تورارا ديفادي درنجيا فقلت أنا سينتي دشي نينا جنسا ثم قلت سننتي أما إني لم أكن في صلاتي أما إني أما واسمع لمسكتي ما نتك شورا لم أكن في صلاة ba wai na kasance ina sallah ne na gafaɗuwa wannan tauraro na gansa amma kar ku yi zaton kiyamun lele ne nake dace aka yi na gani kawai wanda ke nuna sahabbai suna nisantar riya a cikin ayyukansu kuma suna nisanta a yabe su da abin da ba sa yi so da mutum ya dinga son a dinga yabansa akan abin da ba ya yi abu ne mummuna bai dace to ba sa yin haka kuma suna nisantar riya a cikin ayyukansu kullum suna son ya zama to aikinsu suna yin shi ne don Allah don neman yarda Allah maɗaukakin sarki sai ce musu amma ku sani fa ba wai sallah ce ba niki walakin ni ludirtu sai dai ni kawai an harbe ni ne an gane kenan ɗaya daga cikin ababen da ke da dahi ne suka harbe shi ko kunama ko maciji ko abin da ke kama da haka qala sai ce fama sana'ta me ka aikata yayin da wannan abin ya harbe ka qurtur taqaitu sai na ce kawai sai na nemi aimin ruqya qala fama hamalaka ala dhalik sai yace da shi me yasa ka nemi a maka ruqya me ka dogara da shi na dalili na halaccin yin ruqya an gane ko قلت سينتي دشي حديث حدثناه الشعبي وانا حديثي ده امام الشعبي يبام لابارج kaga magabatan kenan cikin dukkan abin da za a aikatawa sai a ce ina husha ina dalili me yasa kai haka da me ka dogara kai haka sai ce mishi hadisin da imamu sha'abi ya ba mu labarin qala wa ma haddathakum sai ce menene imamu sha'abi ya baku labari da shi na hadisi qultu sai nace da shi haddathana an buraida ibn al-husayb ya ba mu labari daga buraida ibn al-husayb annahu qala yace la ruqyata illa min aynin aw ruma babu ta ruqya mafi amfani sama da ruqyar da aka yi saboda magance kambin baka aw huma ko kuma rukuyar da aka yi saboda wani abu da ya harbi ka ko abin da ke kama da haka ina fatan mun gane la rukuyata illa min ainin aw huma ba za a yi rukuya rukuya ba ta yi amfani ta kyautata mafi alkhairar rukuya sama da rukuyar da aka yi game da abin da shahi ayin kambun baka wanda kambun baka baki ake ce wata halitta ce da Allah yakan halicce ta akan idan dan adam ko kuma harshe ce ta yadda idan ya ga abu ya yabe su abin nan yakan iya samun matsala koko idan ya ga abu ya kushe shi abin nan yakan iya samun matsala ko kuma idan ya kalli abu ya kayatar da shi ya yabi abin yakan iya samun matsala ina fata mun gane ko kuma idan ya yi magana a kan wani abu wannan abin yakan iya samun matsala wanda shi ma bai san yana da wannan halittar a cikin idanunsa ba ko kan harshensa shi yasa wata rana ɗaya daga cikin sahabbai yana wanka sai ɗaya daga cikin sahabbai suka hangi fata shi tana walƙiya tana haske sai ɗaya ya yabe shi ɗaya ya bi fatar jikinsa kawai sai ya faɗi ya suma aka zo aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari annabi ya ce alama ya tulu ba'dukum ba'da halla barakta akan me shashin ku suke kashe junansu ina da ka ce Allah sa albarka ko kuma ka ce barakallah wani jikinka mai kyau ne tabarakallah wani kaza tabarakallah motarka kaza misali haka ya kamata ku ce idan ku ga abu ya kayatar da ku ya birge ku abin hawa ne gidan mutum ne na shiga mota ce kaya ne masu kewayensa wani abu dai mai kayatarwa ya birge ka kana kallo ka ce abu kaza kam yana da kyau tabarakallah shi ne bahaushe kice tabarakallah ko abu kaza ku yana da ban sha'awa tabaraka kai gidan wane yana da kyau ban taba ganin gidan da aka kera ba wanda ke da kyau irin gidan wane tabarakallah shikenan maganin wannan kan bakan ko da kana da shi ina fata mun gane masha Allah tabarakallah kenan kaga kambun baka wani abu ne wanda yana akwai shi kuma zai iya samun mutum kuma zai iya cutar da shi da ikon Allah subhanahu wataala ina fata mun gane لا رقية إلا من عين أو هما قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع سيتي دشي حقيقة يا كيوتتا دوان دي تكأكي أكن أبن دي جي يا يبيش دا أبن دي باش labari ga abin da ya gai ga abin da ya faru da shi ga abin da ya yi menene dalilin ka ce ga hadisin da na ji ga abin da aka ce cikin hadisi ya ce to duk wanda ya dakata ya tsaya akan abin da ya sani ya aiki da shi to ya kyautata ina fata mun gani duk wanda ya aiki bisa ga dalili da hujja ya kyautata haka ake so da aikin da zaka yi ya zama to kana da madogara akan aikin da zaka yi ina fata mun gani kare ya zama to kana yin aiki ba hujja ba madogara ko kuma ka sani sai ka saba ma abin da ka sani daka abin zargi ne sai ya ce mishi qadintaha qad ahsana man intaha ila ma sami sai ya ce walakin haddathana ibn haddathana haddathana ibn abbas sai dai ka sani abdullahi ibn abbas ya ba mu labari radiyallahu anhuma Allah ya rada su anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu qala annabi yace uridat alayya al-umam am bujuru mini da al-ummumi malamai suka ce wannan ya faru ne yayin da aka yi isra'i da mi'raji da shi da kuma mun riga mun sani Isra'i da Mi'raji an yi shi ne a garin Makka wanga abun kuma ya faru ne a garin Madina sai su malamai suka ce tana yi wa Isra'i da Mi'raji sun maimaitu an yi shi a garin Makka kuma an yi shi a garin Madina almuhim dai Allah ya nuna ma annabi surar yadda al'umma za su kasancewa gobe kiyama annabi ya ce uridat alayya al'umam an bujuro mini da al'ummomi فرأيت النبي ومعه الرهط sai na ga wani annabin tattare da shi akwai arrahatu amma abin da ke daidai shi ne wa ma'ahur ruhayt yana tare da wasu 'yan tsirarin mutane imamun nawa ce tsirarin mutanen nan ana nufin adadin da ya wuce uku amma bai karasa goma ba na ga wani annabin tattare da shi mutane ne wanda ba su kai goma ba ya yi da'awa ya yi kira ya bi duk usulubin da ya kamata a bi wurin kiransu zuwa ga alkhairi da tauhidi amma ba wanda ya imani da shi daga cikin al'ummarsa sai mutum tara ba su dai karasa goma ba gane ko wannabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajula wani annabin tare da shi mutum daya kawai imani da shi wani annabin tattare da shi mutum biyu kawai suka yarda da shi wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun wani annabin ko babu kowa tare da shi shi kadai ya zo wurin al'ummar ya kira su yayi da'awa akan su ya bi duk abin da ya kamata a bi na hanyar kiran su da jan hankalin su zuwa ga Allah babu wanda ya imani da shi har ya gama ya je ma Allah shi kadai zai tashi gobe kiyama wannan shi ke nuna maka ba a hangen gaskiya ta hanyar dandazon mutane gaskiya tana ƙarƙashin dalili na ƙor'ani da hadis ina fata mun gani ga annabi shi ke da gaskiya ko shakka ba ne amma mutum nawa tara ko bakwai wani annabin mutum biyu ko mutum ɗaya wani annabin ba kowa tare da shi kuma shi ne mai gaskiya ashe kullum ba a dubin mi yawa ya zaman to shi ne hujja na kan cewa muke kan daidai me ake dibi ƙarfin hujja da dalili annabi ce an bujuro mu wannan al'ummatan na gansu a wannan yanayi da su da annabawan wani annabin ba kowa tare da shi idh rufi ali sawadun azim sai aka nuna mun wani baki mai girma imana sai aka nuna mushi wasu al'umma masu yawan gaske saboda idan mutane suka taru suna nesa gare ka ana nuna maka kawai zaka ga taron baki ne dan baka ganin ɗaiɗaiku mutanen da fuskokin su amma zaka ga kamiyar su ta fuska yawan su yace sai na ga wasu al'umma masu yawa fa zanantu annahum ummati sai ne zaton waɗannan al'umma ta ce a ga yadda annabi yake kyautata mana zato yake son kuma mu kasance a gobe kiyama mu ne masu yawa mu fi kowace al'umma yawa don ya ji daɗi alfahari da taronmu da yau mu gobe kaya sai ce sai ne zaton al'umma ta ce faƙila li haza musa wa qaumuhu sai aka ce da ni ai wannan annabi musa da mutanen shi kenan annabi musa ne fa nazartu ce sai na sake hangawa fa'iza sawadun azim sai ga dandazon mutane masu yawan gaske faƙila li hadhihi ummatuka sai aka ce da ni to waɗannan su ne al'ummarka wa ma'ahum saba'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab tattare da su akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba Allah samu cikin su thumma nahada sannan annabi ya tashi daga inda yake sana tattamana da shi da sahabban shi fa dakhala manzilahu sai shiga gidan shi fa khaba an-nasu fi ulaik sai mutane suka dinga tattaunawa dangane da mutanen nan dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba kaga himmar sahabbai cikin zancen nan abinda suka ga ya kamata su himmantu da shi dubu saba'in kin da za su shiga aljanna ba bincike ba hisabi ba azaba kuna zuwa za a ce shiga ku shiga ba bincike ba komai sai suka himmanta da wannan labarin qala ba'dhum wani shashi daga cikin sahabbai wanda ke zamana suna tattauna suka ci فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم to tana yiwa kawai waɗannan mutanen wanda suka abukanci annabi ne sahabbai ne kawai za su shiga aljanna dubu saba'in kin nan kawai zaton mu dai kawai sahabbai ne za su samu wannan karramawa in gane ko wa qala ba'dhum wani shashan su yace suna tattaunawa فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا تنايوا wanda aka haife su ne cikin musulunci ba su taɓa yin shirka da Allah da komai ba sai da kasan akwai wanda dama kayan annabi ya zo suna bauta wani abu wanda ba Allah bayan annabi ya zo ya kira su zuwa ga musulunci suka karɓa suka yi imani suka bi shi akwai wanda kuma da ka haife su ma da suka taso ma musulunci suka karba ba san bautar wani Allah ba suka ce to tana yiwa dubu saba'in kinnan da za su shiga aljanna ba tare da bincike ba wanda aka haife su ne cikin musulunci ba su taɓa yin shirka da Allah da komai wa zakaru ashiya'a suka ambaci ababe daban-daban suna tattauna wurin gano wai su wane ne za su samu wannan falalar da ɗaukaka فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ta kansu ya fito fa akhbaruhu sai suka ba sa labari fa qala sai annabi ya ce kenan suka ba shi labarin mi tattamnawar da ta gudana tsakankanin su fa qala sai annabi ya ce hum alladhina la yastarquna su ne waɗanda ba sa neman a musu ruƙiya an gane ko ba sa neman wani ya musu magani ba sa neman wani ya musu tofi yayin da suka samu kansu cikin wata matsala da wani yanayi na rashin lafiya ko abin da ke kama da haka wala yaktawuna kuma ba sa yin aliktiwa aliktiwa shine amfani da wuta don warkar da wata cuta a jika lalas wasu suke ce mishi wasu kuma suna ce mishi wuta an gane kai wani rashin lafiyar da ya ɗauki zamani mai tsawo ya ƙi waraka sai a sa ƙarfi sai ya yi ja'auta sai a ɗora daidai wurin ana ɗorawa zai kashe ciwon wannan matsala ina fatan mun gane annabi ce su ne wanda ba sa yin wuta an gane wala ya tatayyaruna kuma ba sa yin camfi ba sa camfa wani abu camfi shine ka camfa wani abu ka sa wannan abin shine sababin samun alheri ko sharri ina fata mun gani saboda nau'in camfi kala-kala ne akwai masu camfa takalmi akwai masu camfa wata dabba daga cikin dabbobi akwai masu camfa mutane akwai masu camfa tsuntsaye da abin da ke kama da haka an gane wasu daga cikin mutanen jahiliya idan mutum ya so yi aure ko wani abin alkhairi ko ya kulla kasuwanci ko za wani bulaguro ko abin da ke kama da haka sai ya zo kalkashin bishiya in ya ga tsuntsaye sai ya koras idan suka yi dama sai ci to akwai alkhairi cikin abin da zai idan suka yi hagum sai ci to ba kyau sai ya daina ya wasu abin da zai kenan kaga ya rataye alkhairi da sharri cikin tashin tsuntsun nan sawa'un dama ya ko hagumi wanda alkhairi da sharri ubangiji shi ke gudanar da shi wannan kuma zai canfa mutum ma da akwai masu shagunan da idan ya bude shago in farko wanda ya zo masa mai wata illa ne gurgu ko makaho ko na kuturu ko abin da ya sai ce to yau babu alkhairi ko ku ana bude sai ka ba mu canji yau akwai matsala kaga wannan dimi ne canfi ne bai dace ina fata mun gani ko kuma mutum ya auro mace ya kawo ta gidan shi yana auro ta sai ya aksidan ya kariri mota ta lalace ko jari ya dinga ja da baya shago ya kama da wuta ko abinda ke kama da Allah kiyaye Allah kiyaye kare sai ce to ya armo mai fara kafa macen nan ita ce sababu matsalolin nan duka ya manta da Allah shi ke kaddara abin da ya ga dama shi ke zartar da abin da ya ga dama alkhairi ko shar to camfi ba sa yin camfi wala ya tatayyaru wa ala rabbihim yatawakkalu ga ubangijinsu suke dogaro kawai ina fata mun gani wannan shine sufofin wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba Allah samu cikin su ina fata mun gani kenan ba sa neman a musu ruku yayin da suka samu kansu a cikin wani abu kenan kaga sai yake so ya nuna mishi hadisin da ka dogara da shi na ka je ka yi rukuya hadisin babu laifi ba kai laifi ba daidai ne mai amma ga wata falala da ita kai da tafi waccan ina fata mun gani shi ya bashi hujjar shi ga abin da yasa ga abin da yasa ga abin da yasa sai ce mishi a'a akwai hadisin Abdullah ibn Abbas da ke nuna fifikon abin da kai abin da kai ya halatta amma da wanga kai da yafi karka nema a maka alal aqalli kenan yi makanka karka kai kukan Allah wurin wani ina fatan mun gane yi makanka da kanka an gane ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sifofinsu da yadda suke faqama ukasha ibn mihsan radiyallahu anhu sai wani mutum da ake ce mishi ukash ibn mihsan Allah ya rada shi sai ya tashi da ya tashi sai ya ce faqala ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum roki Allah ya sanya ni cikin dubu saba'in kinan da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba qala sai annabi ce anta minhum kai kana cikin su kana cikin su kai kana daga cikin dubu saba'in kinnan wanda suna zawwa za su shiga aljanna kai tsaye ba tare da bincike ثم قام رجل آخر sannan wani mutum ya tashi shi ma fa qala yace ud'u Allah an yaj'alani minhum annabi roki Allah ne ma ya sanya ni a cikin su qala sai annabi yace da shi sabaqaka biha ukasha ai ukasha ya rige ka wannan addu'a ikwashi ya riga ya gabace ka ya rige ka annabi ya ka danye kulle hanya dan da an ce an ta minhum shi ma wani udu'ullah kowa zai udu'ullah annabi ya ce ukasha ya riga ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin akwai ababen nura sosai a cikin shi wanda zamu zo mu ji su a cikin fihi masail mala ce fihi masail a cikin wannan babin akwai matsaloli ko fa'idodi da za mu iya fa'idantuwa da su al'ula matsala ta farko maratibun nasu fi tauhid matakan mutane a cikin tauhidi da kaɗai ta Allah mutane sun sha bamba kowa me yake cewa da matakin da Allah ya aje shi a cikin tauhidi da kaɗai ta Allah ba duka bane mutane suke ɗaya ina fata mun gane wani ya yi wani walgwadon tawakkalinka da Allah da kaɗaita Allah da naci wurin bautashi da ƙoƙarin nisance ma duk abin da hana sai kaga ka samu martaba da manzila da matsayi a cikin tauhidi da kaɗaita Allah ina fata mun gani walgwadon sakikinka walgwadon abin da zaka rasa walgwadon ƙoƙarinka da ƙwazanka walgwadon abin da zaka samu الثانية مسألة تبيو معنى تحقيقه ومعنى تح... ايه معنى تحقيق معنى تحقيقه معنى tabbatar da tauhidi kowa ya san menene tabbatar da tauhidi ko tabbatar da tauhidi shine me tsabtace shi da inganta shi daga dukkan kura ta shirka da kafirci da kuma nisan ta saba ma Allah shine inganta tauhidi duk wanda koyi inganta tauhidi shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko shakka ba الثالثة مسألة أكو ثناؤه سبحانه على إبراهيم bi kaunihi lam yakun minal mushrikin yaban Allah madaukakin sarki da ya tsarkaka akan annabi Ibrahim da kasancewa annabi Ibrahim da dai bai kasance cikin mushrikai ba الرابعة مسألة تهدو ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك yaban Allah madaukakin sarki da yi akan jagororin waliyai manya-manya da yadda suka kubuta daga barin shirka dan kaga barin shirka yana daga cikin abin yabo kenan al-khamisata mas'ala ta biyar kaunu tarkin ruqya wal kayy min tahqiq at-tauhid kasancewa barin a maka rukuya da barin a maka lalas na daga cikin tabbatar da tauhidi karka bari karka bari wani ya maka as-sabi'a mas'ala ta bakwai kaunul jami'i li tilka al-khisal huwa at-tawakkul kasancewa abin da ke haɗe wannan tabi'un gaba ɗaya na alkhairi shine tawakkali ina fata mun gane cikakken tawakkalin ga Allah madaukakin sarki السابعة مسألة تبكوي عمق علم عمق علم الصحابة بمعرفة أنهم بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل زرف علم الصحابة النبي ta hanyar sanin su cewa waɗannan dubu saba'in kim ba su samu wannan alkhairin ba sai ta hanyar aiki ina fata mun gani tunda wasu kaga suka ce mai wasu habban annabi ne sun samu matsayi ne na kasance su sahabbai masu kokari da bauta ubangiji tana sahabban annabi Allah ya bamu labarin a cikin alkur'ani mutane ne masu mi masu bauta ko ba ka ba tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar as-sujud ko ba ka ba haka sifar sahabbai take suka ce watakila sahabban annabi shi yasa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba wasu kuma suka ce watakila mutanen ne da aka haifa ne a cikin musulunci ba su taɓin shirka da Allah bi ma'ana dai sahabbai sun rataye abin gami ga aiki da ƙwaso ina fata mun gane sabanin mi sabanin yan bid'a da masu biye shehunnai shehu ya musu garantin shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba saboda mi idan kuka ganni kawai kaga akwai bambanci tsakanin wannan da wannan kowa bambanci akwai bambanci irin yadda ake sa muku waka gidan rediyo wancan na yan bid'a zaka ji shehu in yasa yana cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannati al khuldi bila buhtan duk wanda ke suna da duk wanda ya taba gani na to zai shiga aljanna ba tare da ƙarya ba me yasa sai ce li annani khalifatu tijani saboda ni khalifan tijani ne wai kashi dalilin kawai hujja ni khalifan tijani ne ba wai aiki da za ku yi ba kaga wannan duk karerayi ne da kokarin ruɗa al'umma da kuma jan hankalinsu da yaudararsu a shawahirul ma'ani da addurratul kharida suke cewa ahmadu tijani ya ce annabi ya gaya masa ido da ido ba wai a mafarki ba kai ahmad tijani dan aljanna ne anta min al-aminin wa man ra'aka min al-aminin in mata ala al-iman duk wanda ya ganka dan aljanna ne in ya mutu akan imani kai yace wanda ya ciyar da kai wanda ya maka ihsani wanda ya maka hidima zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba kai yace ba kai ba iyayenka kakanka tun daga na ɗaya har zuwa na goma sha ɗaya ta ɓangaren uba da ta ɓangaren uwa da abin da suka haifa tun zamanin su ya zuwa mutuwa annabi isa ɗan maryam ƙarshen duniya dukkan su ƴan aljanna ne ba tare da hisabi ba tare da azaba me suka yi kawai alaƙa su da ahmad tishani kaga wannan duka menene ƙarya ce ko shakka ba kai wagga damar da ya samu wadda yake riyawa yake cewa za ya samu wallahi ba ɗaya daga cikin annabawa da ya same ta ko annabi adam bai samu wannan falalar ba shi ko ki annabi adam akwai yan wuta ko babu annabi ibrahim fa kankat baban shi ba dan wuta ne to annabi nuh fa dan shi dan wuta ne annabi lut fa matar shi ‘yar wuta ce. Wanda ya riƙe annabi Muhammad ya rene shi har ya girma ya ba shi kariya a garin maka ya hana kowa ya taba shi ya ce annabi je ka kai da awaka ba wanda ya sai musguna maka shi ma dan wuta ne to kai kawai ka fito ka ce duk wanda ya bani tu na ci dan aljanna ne ba tare hisabi da azaba ba kai yace babu wani wannan magana tana cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida Ahmad Tijani ya ce babu wani ɗaya daga cikin mazajen da ya iya shigar da duk masoyan shi aljanna kakafkin su ba tare da hisabi ba da tare da azaba ba sai ni kadai Ahmad Tijani masoyan shi duka yan aljanna ne kuma ba a musu hisabi ba a musu azaba yace kai duk laifin da suka aikata duk saban da suka yi sai sun shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma ba tare da asawa saboda mi kawai masoya ne na Ahmad Tijjar saboda mi sun masa hidima saboda mi sun ba shi abinci saboda mi sun ba sa kuɗi sun kyautata masa sun masa hidima kaga wannan ko shakka babu sunan ta mi ƙarya yaudara al'umma da iya cin kuɗinsu ta hanyar banza da haka ne suka yaudari mutanen da ke zamaninsu da yake mafi yawan wanda ya rayu a cikinsu 'yan kawai ne jahilai ya bugar da su ya cuce su ya ba kanshi matsayi don ya zalunce su shi yasa duk mai bibiyar littattafan shi in ka karanta jawahirul ma'ani daga bango zuwa bango za ka ga babu wata falala da matsayi da manzila da Allah ya ba annabi sai kaga Ahmad Tijani ya ce yana da irinta babu ni na gaya maka wannan duk wani dan tijjaniya duk yadda tumbatsa ga ya mai hakan in yi jayayya ce ya zo babu wani matsayi da Allah ya ba annabi sai kaga Ahmad tijjaniya ce yana da irin shi duka saboda sharri da ƙarya kaga sahabban annabi ma ga su ba dukan su bane ba dubu saba'in ne za su ga aljanna ba tare hisabi ba da azab amma shi yace duka al'ummar shi din masoyin shi kai a cikin jawahirul ma'ani yake cewa duk wanda ya ga Ahmad Tijani ranar Litinin da ranar Juma'a ko Kirista ne shi ko bai hude ne sai ya shiga aljanna ko Kirista ne ko bai hude ne sai ya shiga aljanna wannan gaskiya ne ƙarya ce da haka aka yaudara 'yan Tijani aka bata musu lokaci da haka ya kai yaudare su da yance minina mu ai ya kama na zikiri ya kama na lahailala ya kama na menene gudan salatin manzan Allah kuma ya kama na me ake ce mishi meye gudan hailala salatin annabi da menene gudan istighfari shi ya kawo muku su kayan annabi kayan amarta sai na bai istighfari ko ga mun wazo da istighfari wazo da shi annabi zo da shi fastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi annabi yace ku nomi gafar ubangiji ku ku nemi tubar shi fa inni astaghfiru astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fil yawm 70 marra ko 100 marra wazo da istighfari kenan annabi yazo da shi la ilaha illa Allah wazo da ita annabi yazo da ita annabi yace afdalu ma qultu ana wan nabiyina qabli la ilaha illa Allah kuma kuna nan mun karanta a cikin babu fadlul tauhid qul ya musa la ilaha illa allah wa sanar da mu la ilaha illa allah annabi ya zumar da shi salatin annabi fa annabi ya zumar da shi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dan haka kasu yaudare ku ba abin da suka zo da shi sabo dukku abin da nasu ne ba mu yi tarayya da tsoron aikata shi ba to bid'a ne ƙarya ce ina fata mun gane gaskiya tana ƙalƙashin bin qur'ani da sunna bisa ga fahimtar mazajen farko sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina kamar yadda annabi ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunakum mafificin zamani zamani na sannan wanda suka biyo bayan su sannan wanda suka biyo bayan su su ne mafi alkhairin al'umma ba wanda zai fi su fahimta addini duk wanda ya saba ma fahimta su addini ya bata tunda Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin duk wanda ya kangare ma wa man yushaqiqi rasula duk wanda ya kangare mu manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta riga ta bayyana gare shi karara kuma ya dinga bin hanyar da ba hanyar mummunai ba su wane ne mummunai sahabbai nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ita ce kyakkyawar hanya da an yi fitina kaga wanga ya ce kaza wanga ya ce kaza tambaya ya sahabbai suka fahimci wannan aikin sun fi mu fahimta addini suna nan qur'ani ke sabka kuma annabi ne malaminsu masu bi musu cikin falala tabi'ai almajiran sahabbai wanda tsakaninsa da annabi mutum guda ne sannan wanda suka yi su falala tabi'ut tabi'in almajiran almajiran sahabbai tsakaninsa da annabi mutum nawa ne biyu biyu to ba wanda zai fi su fahimta addini in yayi ma da awa ƙarya yake yasa ka yadda komi bai su yi aiki da su karka bi kowace kungiya a matsayin ita ce addini ba abin da annabi ya zo ya koyar da sabbai a kai shi da daidai kawai ina fatan mun gane yadda mutum ya zo ya buga kan shi mu ne kaza ihya sunna ahlus sunnati wal jamaa ko alkitabu was sunna aikinka muke duba da abin da kake yi ya dace da sunanka da kasa ko bai dace ba in ya dace walillahi alhamd kana da suna baka da suna kai ke kan gaskiya in bai dace ba duk yadda ka tsarkake kanka ƙarya ce kake wanda shi da gaskiya ina fata mun gane yawa kenan sahabbai zurfin ilimin su yasa suka gano wanda za su samu wannan falalar da gajiya za su same ta ne a sanadiyyar me aiki ba wai kawai saka kai ba kamar da na ji wani malami gidan radiyon bai da ce wasu mutanen ahmad tijar zai zuba su cikin aljihu yana da ɗauka cikin wayata zai kai su aljanna cikin aljihu zai zuba su to shi ya samu aljanna mata Allah ya shi mai kare الثامنة مسألة تقص تتقص حرصهم على الخير قدنس أكن الخير التاسعة مسألة تترى فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية فللو أن الأمة النبي محمد تفسك كمية يونس والكيفية دا تفسك أي تكس تفسك يوى دا تفسك أكا تفسك يوى ما سيوى تفسك أكا أكو دبو سبعين أتشكين سونا دا سيغا الجنة باب حسابي باب بنتج هنا فاتمن غاني العاشرة مسألة تقوم فضيلة ashabu fadilatu ashabi Musa falalan mutanen annabi Musa dan da kaga daga cikin mutane masu yawa annabi ya gami al'umma annabi Musa hayye zatan al'umma sace aka ce hada Musa wa qaumu alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya ardul umami alaihi alaihi salatu wassalam yadda aka bujuro mu annabi da al'umma tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi الثانية عشر مسألة تقوم شابي أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها للقوة الأمة زاء تاير دا إتتارد النبي قوة الأمة زاء تاير سسوك لترد النبي الثالثة عشر مسألة تقوم شاؤك قلة من استجاب للأنبياء karamcin wanda suka karba ma annabawa wanda suka yi imani da su annabi ya ce wani annabin ma mutum tara suka yi imani da shi ko ba su karasa goma ba wani annabin mutum ɗaya wani annabin mutum biyu wani annabin ba wanda ya imani da shi kaɗai Allah zai tashi shi gobe kiyama kuma shi kaɗai zai shiga aljanna kenan kullun karka dibi mi yawa ce ai in ba abin nan ba gaskiya ba ne bayawa a ce Nijar ana yi Jana ana yi Indiya ana yi Najeriya ana ce mishi oh ka kuskure ma daidai ba yawa ake kallo ba karfin hujja da dalili annabin nan da mutum tara suka biyo shi kana nufin mafi yawa ai basu iman da shi ba ko shi ke nuna ba su da gaskiya baya nuna haka ina fata mun gane kullum ba yawa ba ake dibi karga ai ga maulidi ka dube da muka tara al'umma kun tara banza wallahi ba ku da wani amfani eh me kuka tsina nama al'umma kawai zuwa ne ku kuraye timbin ku ku yi rawa ku cashe ku wanga ki shine kawai shine kawai Allah ya shi mai kare kenan karka cutu dan karamcin masu gaskiya kai sa ka ji kewa karka yudu da karka rudu da yawan makareta taron banza الرابعة عشر أن من لم ي... أن لم أن من لم يجبه يجبه أحد يأتي وحده lalle duk wanda ba wanda ya karba mishi zai zo shi kadai gobe kiyama al-khamisata ashar mas'ala ta goma sha biyar samartu hadha al-ilm amfanin wannan ilimi na tauhidi wa huwa adamu adamu al-iktirari bil kathara shine karkaru da yawan mabiya wa adamu zuhudi fil qilla karka nisanci karamci dibi gaskiya ina take karkaru da yawa kuma karka kewa don saboda ku kaɗan ina fatan mun gani yawwa sau da kaga annabi ibrahima shi kaɗai ne allah ya ce mishi inna ibrahima kana umma shi al'umma ne abin koyi jagora السادسة عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى رخصة da aka bada dama cikin yin rukuya ta bangaren abin da ya shafi kambin baka ko wani abu ɗaya daga cikin abubuwan da suke harbi sun harbe ka ina fata mun gane kenan ba laifi ka yi rukuya rukuya shine ko a maka tofi ko ka nemi magani sawon magani na likita ko na gargajiya ina fata mun gane shine an rukuya amma ya shahara da tofi a karanta maka wani abu a cikin inda kake jin radadi ko ciwo wanda askar sun tabbata da dama daga annabi ta yadda idan ka samu ganga cikin hali kaza ga yadda zaka yi in gaba kana ciwo ga abin da zaka karanta ga yadda zaka yi askar suna nan barkatai kai amfani da wannan ina fatan mun gane kama kanka ko kuma wani ya maka as-sabi'ata ashar ko nan ne muke haka ne as-sabi'ata ashar ne zamu tashi eh haka ne as-sabi'ata ashar ko umqu ilmi salaf zurfin ilimin magabata liqawlihi saboda fadarsa laqad ahsana man intaha ila ma sami'a an gane hakikan ya kyautata duk wanda ya dakata a inda me yake cewa yaji duk wanda ya tsaya akan dalili da hujjar da ta sa ya aikata aiki ya kyautata sai dai ya ce kaza wa kaza ni fa na ji kaza da kaza in kai nan ka tsaya to ni ina da daɗi akan naka shi ke nuna zurfin ilimin sahabbai in ka san wannan wani ya fi ka sani an gane ko fa'ulima sai aka san cewa annal hadith al'awwal la yi thani hadisi na farko baya cin karo da na biyu na farko na nuna halacci na biyu na nuna falala da ɗaukaka ina fatan mun gani ka iya kai rukuya ko wani ya maka ya halatta amma da kai kama kanka ko ka haƙura ya fi falala sama da wancan ya yi cikar tawakkali da tauhidi a sami na ta'asha mas'ala ta goma sha takwas lokacin salabe ba eh الثامنة عشر مسألة تقوم شاتكوس بعد بعد بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه nisantan magabata game da yaban mutum da abin da baya da shi ina fatan magana ba su yabe ka ba da abin da baka da shi ko ko su sa a yabe su akan abin da ba su yi shi ina fata mun gane yace waye ga tauraron da ya faɗi jiya da dare sai ce ni na gan shi amma fa ba kiyama lele nake ba ya taushe wannan hanya ina fata mun gane an gane saboda bai dace mutum ba ya dinga faɗan ayyukan shi na alkhairi da ya gudanar tsakanin shi da ubangiji kawai an gane ko ya barta shi da ubangiji shi saboda cika ikhlasi da tauhidi tsakanin shi da Allah shi yasa nake ganin kuskuren da dama daga cikin mutane yau idan suka je wani aikin alkhairi sai su yi ta hutu suna yadawa yan agaji an je wani wuri an da'awa an yi gwagwarmaya sai ta hutani kwacak-kwacak ga manan ana kaza sai a yada ga manan an yi kaza sai a yada ko ko mutum sai ya je haramun maki ko madani yana gaban ka'aba sai alama ta mai addu'a wani ma sai ya kabarta yana sallah sai ci a buga mai fos sai a buga a aika wani yana dawafi ci a mai bidiyo a aika ibada ce take tsakaninka da ubangiji menene sai ka tallata ma al'umma koye kayanka tsakaninka da Allah wa kama wa kake so ya gani wa kake so ya yaba maka neman kusancin wa kake to dan me za ka yi bidiyo ka aika ma al'umma su maka me me za su amfana maka kaga akwai tuhumar ka rasa aikinka akwai tuhumar riyar ta shiga dan me za ka yi haka ko ka je masallaci annabi kaza da kaza ka yi ta yi inda ma wuraren ka ɗauka hilayen kawai wuraren nan ga ka'aba amma kaga wani da ka gani ka san ba da ya saboda tsarin da ya da position kin da ya tana riya shi ya ba ko selfie ne wannan igid da wannan wayar da ake sa dan tsara sai a buga post wanda ya kamata da aimi a nisanci irin wannan abubuwa a nisanci su ko ko yaban mutum da abin da baya da shi kakala ne da ƙarya wani kaza da kaza ko kuma ƙarya ce bai dace ko ko ana kana nan sai ce kai wani fa akwai kaza kana ji kawai kana faɗi kuma ƙarya ce sai ka ba gaskiya bane abin da ka faɗa bane da shi wallahi ba babu irin kana zaune makeri ta tada ka uban suna ko uban wani ta ƙarya a gare kai shiro sai ka roko kyauta ka bashi yayi ƙarya ka ji kayar da kuma ka tallafa mashi akan mi yin ƙarya da an nisanci wannan abubuwan Allah ya kiyaye ko mutum kaga yana yabi yana yabanka ko da abin kana da shi hana shi saboda kai abka ka cikin sharri da fitina ya sa ka ka bata aikin ka da ikhlas wani wani wani mutum ya yabi wani a gaban annabi sai ce qata'ta unuqa sahibak ka yanke wuyan abokinka wani mutum ya yabi wani a gaban annabi ga abin da annabi ya ce mishi Allah ya kiyaye shi mai kare التاسعة عشر مسألة قوم شاترة قوله فدا النبي ديتي أنت منهم كي أكاش كان تشكنسو علم من أعلام النبوة علامة تشكن تشكين علام من دكي تبتد النبوتين النبي so da wanga wani abu ne wanda ba ya fahimta shi ta fuska ijtihadi da kokari da hange hange a sai dai in wahayi aka maka ba ka iya ganowa yana annabi wahayi aka mai sai ba da labari ina fata mun gane العشرون مسألة عشرون فضيلة عكاشة فللا عكاشة كو شك باب عكاشة ندمي ندى فللا مي جرما النبي يتش عكاشة كان دك شكم متن دبو سبعين لزاش شقاء الجنة قوبا قياما با حسابي با عذابا me ya kai haka falala me ya kai haka girma me ya kai haka samun hutu da kwanciyar hankali tare da haka ba su sakaki wurin bauta har yau gani suke akwai matsala saboda tsaye suke suna ibada yau in kai kashi wannan ya kake gani eh bonus ya samu kai ka sa annabi zai ga magana da ba haka nan bace wahayi ne aka mishi ya kake gani kaga shikenan kwana ya samu hutu ya samu abubuwa da ke Allah da ta Allah da ta damu ko shakka babu ukash yana da falala kasancewa shi dan aljanna kasancewa shi yana daga cikin dubu saba'in da su shiga aljanna ba tare da hisabi da azaba kasancewa shi ya sifanta da wannan sufofin shi yasa ya dace da wannan kyakkyawan tawakkalin shi kenan Allah samu wa madadi alhadiyata wal 20 istimalul ma'arid amfani da wani zance wanda ba zai sa wanda aka gaya ma ya kuntata ba da wakashe ya ce ya rasulallah udu Allah an ya ja'ala ni minhum annabi ya ce anta minhum wani mutum shi ma ta ce ya rasulallah udu Allah an ya ja'ala ni minhum annabi ya ce mishi baka cikin su ba sai ya ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga yi ka magana mai daɗi kuma babu kuntatawa cikin shi kuma ba a nuna kai baka cikin annabi ya ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga yi ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ككاوان دبيون النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم saboda kyakkyawan ɗabi'u kaga bai cin wannan sabon ba kai baka cikin su wasu malamai suka ce tana yawa shi munafiki ne ma amma annabi bai ce mishi ba kai baka cikin su dan kai munafiki ne sai na bai ce an rigaye ka ina fata mun gani ya yi amfani da lafazi mai kyau bai cutu ba kuma in haka nan din nema yana daga cikin mutane munafakai mutane ba su san sarrin shi ba Allah kaɗai san sarrin kayan shi subhanahu wa ta'ala ina kasancewar lokaci ya yi nan za mu dakatawa abinda muka faɗa daidai Allah sa mu tare lada kuskure da ba mu iya guje mishi da tuntuban halshe in mun yi Allah ka yafe mana ka sa mizana hasaka sa akan mizan hasanat kinna marasa lahiyar mu da inda suke Allah ya ba su lafiya gida ko likita masu neman alkhairi daga cikin mu Allah ya ba su Allah ya kare mu daga shari ya ba ƙasan mu zaman lafiya ya taimaki jagororin ya ba su kyakkyawan masu ba da shawara don su amfani al'ummas ƙasashen da ke cikin tashin hankali na musulmi na kusa makwabta da nesa Allah ya ba su kwanci hankali ya yi musu musibin da suke fama da su masu kuɗin masu taimaka ma addini da kuɗinsu da masu taimaka ma addini da shawararsu da masu taimaka ma addini da iliminsu da karatunsu da masu taimaka ma addini da ƙarfin jikinsu Allah ka taimake su ka karfafe su ka mayar musu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واستغفرك واتوب اليك